سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته akwai lokacin da muka ɗauko bayanin abin da ya faru a karbala tiriyan-tiriyan amma sai muka bashi muka ajab wannan babin waje guda saboda wa'yansu abubuwa da suka kunno kai to zan so in- in in dora kan na su lokaci kan mana yakan yaman kan mana karanci kwarai da gaske yakan zama ba mu samun cikakken aw- awa guda muna magana sai magarba ta yanzu haka ma ba za mu sami cikakken awa ɗin ba. a wancan karon na ɗaya ne inda umar bin sa'ad ya gabata ya fuskanci sansanin hussein ya harba kibiya ya ce ku yi mini shaida wajen sarki ubaidullah bin sarki cewa ni ne farkon wanda ya ya harbi san- sannan ya harba kafin ya taɓa kibiyan kai ka sai da ya ce kuyi man shaida ni ne farko wanda na harba sannan sai ya harba to sannan ganin hakan nan sai su kuma suka yi ruwan kiba saura kowa ne ya harba nasa sai ya zama ainihin kusan duk sabon husaini ba wanda kibiya ba ta same shi ba sai a nan ne to bayan wannan sai sai Hussein alaihi salam ya ce muku mutanensa umu rahimakumullahu ila al-maut alladhi la budda min fa inna hadhihi as-siham rusul al-qawm ilaykum wannan ya yi kama da maganan babansa na harwa bayan da suka yi musu kiboci ko waɗannan ainihin manzannin wa'yancan mutane ne ya zuwa gari ku bayan amirul mumin ya yanke musu dukkan hamzan har ma ya aika musu da wani mutum da alkur'ani ya kira su ya zuwa gare shi suka kashe mutum sannan suka yi musu ruwan kibon sai shi to wa'yan kibiyoyi ainihin manzannin wa'ancan mutane gare ku saboda haka kuma yake ku yake su amma a wancan a naharwan amirul mu'min ya ce wallahi ba za a kashe mutum goma a cikin ku ba su kuma goma ba tsi- ba za su tsira ba sai kuma ya kasance haka amma nan imam hussein abin da yake cewa ya bambanta sai ya ce umu ilal mautin da zai labudda min saboda ya san ba wani wanda zai shi a cikin mutane ba kamar na amirul mu'minin da ya ce haddaran tsohonsa wallahi ba za a kashe goma a cikin ku su kuma goma ba za su tsira duk da suna da yawa su dubu hudu ne amma mutum tara ne suka sha su kuma a bangaren amirul mu'minin mutum tara suka sha da wannan ko dama imam hussein ya riga ya san labudda dai kawai duk gaba ɗaya shahada sau aka ce umu ilal mota da dai labudda ne wayannan ga manzannin wayancan mutanen gari kuwa a nan yanzu ya tabbata wa ya fara yaƙi wa ya har- wa ya fara harbin farko yawa su wayancan su banga banga- eh, makiya hussein su suka fara harbin duk abin da suka yi imam hussein bai da an fara misali har wanda ya gabato ya ce masa albishirinka da wuta ɗin har wani ya ce mai harbe shi ce a fara sai zama ne na fara na fara da wuta har sai da su suka fara to sai sabon hussein alaihissalam suka yi hamla hamla ɗaya suka tira musu kenan aka aka fafata suka yi kamar sa'a suna yaƙi sa'a larabci ba yana nufin cikakken awa ba yana nufin wani wani mikirari na zamani a larabci sunan shi sa'a ko ya yi kankanta ko ya karar da kuma tsawo duk sunan shi sa'a wato aka ce sa'a ba kayyade shi da da awa cikin awa ɗaya cikin awoyi 24 na yini ba shi ake da sa'a dai kamar wani zamani suka yaƙi na wani zamani har kura ya yi da kura ya yi sai zama an kashe sahabban husaini hamsin ba an kada su ba wani ce an lalai an kashe ba an kada tsakanin wanda aka shi da wanda aka ji marauni to sannan ne aka fara fara sannan sai ya sa maulan ziyar da salim maula abdullah bin ziyar abin sai yasar maulan ziyar maula ne na ziyar da kuma salim maula na ubaidullah bin ziyar suka fito ta bangaren kuma bin sa'ad suka ce wa zai mubaraza da mu sai habib da burai suka tashi sai hussein alayhi salam bai bai musu izini ba sai abdullah bin umair al-harbi daga bani adib da ana ce masa abu wahab kuma ya mutum ne mai tsawo mai faɗin kafaɗu kuma ya ainihin yana da matsayi babba a cikin jama'ansa kuma jarumi ne wanda an gwada an gani yana da tajirba sai hussein ne masa izini sai ce ina tsammanin shi ne tsaron wayannan shi zai iya kashe su suka ce da shi mai waye kai su wa'ancan yazida wanda suka fito mawarza suka ce waye kai sai ya nasabta kansa gare su su biyu ya ce ni ne wani dan wani dan wani ce wato ya ce ni abdullahi bin umar alkalmi daga bani ali sai suka ce ba mu san ka ba zuhair ya fito ko habib ko borai ya sa'ar yana kusa da su sai ce da shi ya kai dan mazanaciya ko ko kana da bukatar mai warara sannan ya zaro takobinsa suka ya shiga tsara yayin da suke haka nan salim ya sare shi har sabon sana cewa to ai shi wannan bawan ya yarin jaye ka sai ga shi ya gabato ya zuwa hussein yana kira ni ya riga ya kashe su duk cikin su su biyu sannan matarsa ummu wahab yar abdullahi bin nam bin qasim ta ɗau al'amudi irin ginshikin rumfa ɗin ta fuskanto shi tana cewa fidaka a biyo ummi qatil duna tsayilina zuriyatu muhammadin sallallahu alaihi wa ya nemi mai shi ta haima ba amma ba ta yadda ba tana rike tubansa tana cewa ba zan kyale ka ba sai na mutu tare da kai sai husaini alayhi salam ya kira ta ya ce allah ya maki sakayya da kariyan ki ga ahlul baiti da alkhair ki dawo ya zuwa haima babu yaki akan mata sai ta dawo ana cewa shi wannan wannan mutum an ce asalin shi ma ba nasare akwai kimsansa a mahallinsa mai tsawo shi wahab din nan ana mashi kinaya da abu wahab da abu wahab da umu wahab shi abu wahab din nan an ce banasari ainihin imam hussein da zai wuce ya ga haima ɗinsu a dokan daji sai ya biya ta wurin a lokacin yana tafiya sai ce masu ko suna da ruwa sai uwan shi yaron take ce masa ai ba mu da ruwa ɗana ya je ɗebo mana ruwa kuma ɗebo ruwa yakan kallafa yini guda tun safe ya tafi ba zai iya dawo ba sai yamma jira muke sai dai in ya zo to sai aka ce sai imam hussein ya tona wani wuri a kusa da rumfansu sai ruwa ya bullutso sai ga ruwa na kukubuwa saboda haka sai ce sai matan ta yi mamaki ta ce ko kai ne almasihu ya ce a shi ba shi ne a sai babban uwansa ne to sai ya wuce amma musan ya wuce da ɗan ya dawo da yamma sai garuwa na kumbulowa sai zai tambayi uwan mai ya faru ta ce kaji kaji wani bawan allah ya zo nan ya tambaye mu ba muka ce bawa sai tona wuri ko sai na garuwa na bulbulo na tambaye shi ko shi ne isa almasiru ya ce a ba shi wani shi ɗan uwansa sai ta ce ce mata ina ya bi ta ce ya bi nan ya tafi ta ce idan ce mata ai umma bai kamata mu zauna mu jira shi mu zauna nan ba mu tashi mu bi shi to sai suka tashi da shi da uwarsa da matarsa suka kama hanyar suka har suka ci mai imam hussein har suka tafi cikin jama'arsa har ma aka ce lokacin da ainihin shi wannan abu wahab ne ya so ya tafi ita umu wahab matarsa ta ce masa ta shiga kuka zai mubarza yanzu kai na kai mun faji a kuma mun faji a da yanzu a kashe ka ta shiga kuka yanzu za ka kashe ka sai ya ce da ita a ce uwarsa ta ce karka saurare ta uwan ta ce karka saurare mata ka tafi ka yaƙi wajen kare tsarkaka tafi ka sami shahada wajen kare tsarkaka karka saurare wannan mata to aka ce bayan ya fafata to sai sha mamaki ainihin ga matan kuma ta biyo shi tana cewa ba ba ta yi har yake in tambaye ta me me ba da zan ke ke kuka ba mai faru ta ce ai kiran da imam Hussein da yake yi ya saka ta ce ba shi ne take cewa da shi da ka abi wa mai katil dona tsaye bi na zuriyatu muhammadin sallallahu alaihi wa to bayan an ga adadin da aka karkashe na jama'a imam hussein sai mutane ɗaiɗaiku mutum ɗaya ko biyu ko uku suka shiga neman izini wajen Hussaini alaihi salam domin kare shi suna kan shiga suna mubaraza ɗaya bayan ɗaya saif bin al-haris bin sarai da malik bin abdullah bin sarai duk ana ce musu jabiriyawa wato 'ya'yan jabir jabiriyawa da saif bin haris bin sari da malik bin abdullah bin sari su su yayan yayan ammi ne sai wato kakansu da yake sai suka shiga kuka sai hussein alaihissalam ya ce mai kuna kukan mini ina fata bayan sa'a guda ku zama idanun ku ya nasu suka ce mu zama fansan ka ba muna kuka ga kama wani muna kuka ga gare dangane da kai muna ganin yadda makiya suka kewaye ka alhali ba za mu iya amfana maka komai hussein alayhi salam ya yi musu addu'a ko saka musu da alkhairi su ma suka yi suka je fagen fama suka yaƙi har a kashe su sai kuma abdullah da abdurrahman 'ya'yan urwa duk cikinsu gifariyawa ne su ma suka ce wasu sun riga mu wajen kare ka har sun je sun yaƙi don kare ka a kashe su su ma suka fita suka je suka fafata da mutane suka yaƙi har aka kashe su sannan amur bin khalid a sidawi da sa'ad maulansa da jabir bin al-haris salmani da majma bin abdullah al-aidi gaba ɗayansu suka kawo ma mutanen kofa hari mutane suka kewaye su har suka raba su da sahabansu sai hussein alaihi salam ya kira ɗan uwansa abbas ya je ya kwato su takobinsa an yi musu miyako an jiji musu raunuka haka nan suka yi fafata suka fafata su ma aka kashe su a muhalli guda yayin da imam hussein alaihi salam ya ga irin yadda da aka karkashe da cikin sabansa ya kama a gemansa kurkuransa aka ce mai tsarki yana cewa citar da tadabullahi alil yahud irja alula kowalar wa citar da tadabullahi alil nasara irja alu ثالث جعلوه ثالث ثلاثة واشتد غضب الله على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر دونه واشتد غضبه على قوم قد تفقد كله كلمته قد قد تفقد كلمته على قتل ابن بنت النبي الله tsananin fushin Allah ya tabbata a kan yahudu yayin da suka sanya ma Allah ɗa Allah tsananin fushin Allah ya tabbata ga nasara yayin da suka ce shi ne na uku shine na ukun uku kuma tsananin fushin Allah ya tabbata ga majusi yayin da suka bauta ma rana da wata koma bayan Allah kuma tsananin fushin Allah ya tabbata akan mutanen da kalman su ta haɗu akan kashe ɗan yar annabi su ya ce amma wallahi la ujibuhum ila shay'in mimma yuridu hatta alqallaha wa ana muhaddibun bidani ce wallahi amma wallahi ba zan an samu su ya zuwa ɗaya daga cikin wani ya ja wani abu da suke suke nufi har in gamu da Allah ina cuɗanye da jini na ila muna ce mashi muna mukunci da yake kunsa mace to turi ina rene da to cuɗanye dai shi ke ina tare da jini na sannan hussein salam ya faɗi da ƙarfi yana amamin mugifin yugifuna amamin zabin zun an haramin rasulullah ba ba wani mai taimako da zai taimake mu ba wani mai kariya da zai kare haramin manzan allah harami ana kiran iyali haka nan mata ana kiran su wato yanzu matan yaran gidan annabi yanzu ba wanda zai kare su sai mata suka shiga kuka suna kuruwa sai wa'ansu ansarawa guda biyu sa'ad bin al-harith da dan uwansa abul hattu suka ji bidan taimakon hussein da kukan iyalansa alhali suna bangaren ibn sa'adu sai suka juya da takobansu a kan makiya hussein suka yaƙi har aka kashe su wayannan suna cikin suna cikin sun zo a rundunar ibn sa'ad amma sai suka juya suka shiga yakan bayan da suka ji kiran imam hussein su biyu sa'ad bin al-haris da dan uwansa ana ce masa abul hatut abul abul hatuf sai sabon hussein salam bayan adadinsu yanzu ya karanta kuma yanzu dai tawaya ya fi tabbata a tare da su wato ba su da yawa sai suka shiga mubaraza mutum ɗaiɗai kuma suka yawaita kashe mutanen kufa ainihin mutanen kufar da yawa ya zama sun an ta kashe su a haka amur bin al-hajjaj da sahabbansa sai amur bin al-hajjaj kai sai ya ma sahabbansa tsawa ya ce kun sama kuke a kakuwa kuna yakan gwaraza ne fa na birni da ahalin basa'ir kamar da ya ce to ƙatulu na kursanar misir misir yana nufin birni ne akwai ƙasar da ake ce mata misir wani lokaci ana ce an ce misir ita ake nufi amma ba kawai misir birni ne a lokaci wato wato wa'annan su ne gwarazan gari kuma aharul basa'ir masu basirori wa kauman mus tamitin mustamitin mustamitin daga maut kenan wato mutanen da su suna ma bidan ma mutuwa ya ce la ya buruzu ilaihim ahadun minkum illa qataluhu ala qillatihim ya ce ba wani da zai zai mubaraza a cikin ku ya fuskance su sai sun kashe shi duk da duk da ba su da yawa wala ka in kuna musu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya wannan ya fito ya kashe shi wannan ya fito a kashe za su kai mara saboda su ba suna yakin ba ja ba ko ko wato ga yafi yadda suke gwaraza ma'abota basira kuma suna yaƙi ne ba don su koma gida uku mai yau kuna yaƙi ne da fatan ku yi nasara ku koma gida su masu haka suke mustamiti ne ne su suna yaƙi ne akan cewa kawai yaƙin mutuwa suke ya ce wallahi in ba ku jefe su dodowar wasu ba to duk za su karkashe ku sai umar bin sa'ad ya ce sadakta ka ga su wato wannan ba in ana fitan ɗaya fito na fito da za su gama da mu ya ce an ra'ayi ma a ra'ayi wannan ra'ayi ne abinda ka gani shi ne ra'ayi jifa da ruwa su wato umar bin sa'ad ya ga gaskiyan amur bin al-hajjaj akan wannan magana ya ce ra'ayi shine yanzu ka aika aika mutane a ce kada wani ya sake mubaraza yanzu a daina fito na fito kawai a yi a dira musu ne gaba ɗaya kawai sai amur bin al-hajjaj ya kai hari ta maimana ɗin hussein su kuma suka dira masa aka babata aka yi soke-soke da masu suka nemi su kwano da dawakai su mutanen hussein suka yi musu ruwan kibo suka kada mutane da yawa da su suka ji musu da damar shi kuma amurbin da hajjaj yana ce ma sahabbansa katilu man maraka an anidini wa farakar jama'a ku yaƙi wanda ya fice daga addini ya bar jama'a wannan wannan concept din jama'a wannan ya daidaita jama'a da addini jama'a da addini nafsu shai qatilu man maraka an addini wa faraka al jama'a to na'am akwai akwai kalman jama'a har amirul muni ya magana dangane da wannan a wani hudba na wata hudba ta sanu makaranta a najir balaga ya nuna cewa ainihin a kasance tare da jama'a ne ya ce yana cewa ainihin shazzin mutum shine na shedan kamar yadda shazzin akuya yake na kura a dokar ka ba- ware ka bar jama'a ka kasance tare da su an ke cewa a wani lokacin jama'a din yana nufin a- tare da amirul mu'minin abin da yake nufi kenan. to wannan eh, ka- ka- eh, kalimatu haq amma lokaci sai su ɗauki kalimatu haq ɗin su amfani da shi a nasu ma'ana yanzu jama'a a wurinsu ya zama hukumarsu ya zama sarkinsu wanda suke tare da suka sun shi ne shi ne jama'a to amma inda in- in- inda abin zai ba da mamaki suke shi ne ina addini tare da sarkinsu Id- idan akwai addini tare da amirul mu'minin ya zama tare zama tare da shi ne zama da jama'a to su sarkinsu ina addini ke tare da shi kun ga amanin ya ce ku yaƙi wanda ya ya fice daga addini wannan wannan wannan kina ga mariƙina mariƙina su ne khawarij wanda suka fice daga addini wanda manzo Allah ya ba amirul mu'minin labarin cewa zai yaƙi nakifina da marikina da kasibi to marikina su ne wanda suka fice daga addini To amma nan gashi yana sifata jama'an husaini da marikina atulu man maraq al man maraq an ad-din wa faraq al jama'a ku yaƙi wanda ya fice daga addini ya bar jama'a wannan shi kuma amru bin hajjaj ne ya cikin wanda suka rubuta ma imam muslim yana cikin eh, masu manyan mutane na kowa ana cewa ya saman su ma'ana jama'a da suke biya gare shi suna da yawa amma sai ga shi shi ne yanzu kuma har ma ya Am- a- amru bin hajjaj har ma ya je da takobi ya ce a fito musu da hani a fito da hani bin uru ba kowa sai sannan sai aka gamsar da shi sai koma daga ba kuma aka ja shi aka ya koma ya ma ya- ya- ya- ya- ya ka- ya mu baya a ga ga ubaidin labin ziyar ya miƙa hannunsa ya ce ga hannun amirinsu yazidu a madadin yazidu ga hannunsa suka miƙa suka yi baya kuma sai ya zama gashi yanzu an turo shi har shi ne ma aka ce ya hana ya hana Hussein ruwa dauki dakaru suka shi suka ce ba zai sha ba Abin- abin al'ajabi da magana na- na shiga muku analysis ba karanta muku tarihi ba. wani lokaci kan zama kan ce ma a san tarihi sannan a zo a yi darasi akwai darasin da ke ciki idan ka ce amru bin al-hajjaj nan da ire-iren shi su suka kira Hussein sai mu ce eh haka ne to su magoya bayan Hussein ne a matsayin magoya bayan Hussein suka kira Hussein sai mu ce maka eh haka ne amma yanzu fa yanzu da su suka zo suka yaƙe suka yaƙe shi a matsayin magoya bayan sa ne Sun- sun zama shi an yazidu da can shi an sa ne yanzu sun koma shi an yazidu ko ba komai shi yana cikin manyan mutane yana da dukiya yana da gonakai yana ganin kuma shi ba zai iya daure ma ya rasa wannan ba saboda haka ya bi sarki annasu ala duni mulki shi da da Husaini ya zo ya sami ɗaukaka da zai bi shi amma tun da abin ya zama ba haka bane to ya je ya yaƙe shi kuma ba- ba- ba- in ma bai so ya yaƙe shi ba yana ganin in bai yaƙe shi ba ba zai nuna biyayyarsa ga da sarki ba sarki zai ɗauka shi ba mabiyinsa ba kuma yiwa ya zama cikin haɗari sai je ya nuna tun ya- ya nuna biyayyar saba'in a can to ka gani eh, wanda suke cewa shi a- shi an husaini suka kashe shi zai ce a ba shi an husaini suka kashe shi an yazidu ke shi an- shi an yazidu suka kashe husaini amma sun gaiso sun gayyato shi eh a matsayin magoya ba su e amma sun yaƙe shi a matsayin magoya masa ne a mai hankali ba zai taɓa cewa e sai mahaukaci ba mai ba mai hankali da ce suna goyon wa bayan Hussein da suka wasu kashe Hussein ta ɓangaren rundunar sun zo ne a rundunar eh, Yazidu wanda sarkinsa ubaidullah dan murjanata ya turo ƙarƙashin jagorancin kwamandansu umar bin sa'ad wanda shi ma ka ce umar bin sa'ad shi ma shi ma shi'i ne sai mace maka to sai mace maka to ba mu amma dai amma dai yana a istilahin su ne yana cikin sabbai shine Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas amma baka san Umar bin Umar din ba ka san Sa'ad bin Abi Waqqas yana cikin sabban annabi kuma ya kasance tare da Amirul Mu'mini amma dai irin kasancewa wanda in karfi na tare da kai muna tare da kai to ga ɗansa yanzu shi ne aka turo har nake cewa ban san yadda aka yi umar ya je kufa ba mai wa wata ra'in karanta ko wani ma'in da suka sani su gaya ma amma yanzu ni ban sani ba amma ga lokacin da husaini yake makka lalle umar bin sa'ad shine gwamnan makka ko ya bi ya je kufan ne akan zai za a bashi gwamnancin rai ya koma rai din ya zama yana nan ko ya aka yi amma dai a kan je yana da yana takardar zuwa rai an haɗa mashi rai da isfahan ya zama gwamna kuma a can wuri ne can farisan wancan lokacin iran ɗin yau duk kusan shi ne wannan ƙasan har da majurjan duk can arewacin iran kenan wajen mashad duk aka gwa masa kusan kusan iran ɗin yau kenan gaba ɗaya aka ba shi a matsayin gwamna to ta yi wannan ne a kan hanyarsa na zuwa rai ya zama gwamna shi ne ya bi ta kufa shi ubaidullah ya sa shi wannan aiki duk ma ya so ya nemi a mishi afo aka ce to takarda ya tafi ya je kawo husaini sannan sai ya wuce da sai ya wuce gwamnansa da shi gwamnati to shi kuma ubaidullah bin ziyad shi ma shi'a ne sai mu ce ya taba zama shi ma haƙobansa ma ziyad din shi ma ya taba zama saboda ka abin da ka karata shi ne ba abin da ka faruwa fara kai ba abin da ka karata shi ne ake hukunci a kai zan sha mamaki mutane su ƙe ƙasa ƙasa su ce wa'yan nan magoya bayan musaini alhali sun san suna canza mutum yana canza ra'ayi idan mutum abin da aka haife shi akai shi za a kira shi akai har ya mutu to kun ga mafi yawan sabon annabi za ku ce musu suna bautan gumaka ke duk da suna bautan gumaka suka musulunta ko yanzu zama mene musulmi to kuma ban san da za a kawai mutum yana yin abu a dacin sai ka ce yanzu shine shi ba na'am da farko kuma wasu suna tare da suna tare da amirul mu'mini suka balle suka koma wajen ma'aure wasu kuma yanzu suna tare da suna tare da hassan shi ma suka koma suka koma wajen ma'aure yanzu wata rana wasu kuma suna tare da hussein sun koma suka koma wajen zezi saboda haka abinda mutum ya karata shine za a yi mashi hukunci ba sai a ce ai tun da dacen shi kaza ne ba to har yanzu shi ne kaza je ina manna magana cewa dangane da ni ba za ka ji waɗansu yan ƙungiya suna yawa ta faɗan wani in ce to ai kuma da yawan ku da kuke ƙungiya ku ƙungiyan izaratul bid'a wa ila mutasu da yawan ku yan dariƙa ne ku dace to yanzu sai mu ce muku yan dariƙa ba kun fita ba ta haka ne kuka izalance ai kun izalance ma ɗariƙa ne kowa ka bani to saboda haka waɗanda dubi abinda wanda ina faɗin wannan dubi abinda amur bin hajjaj yake faɗi wai yana cewa ku yaƙi yana ce masa habbansa ku yaƙi qatilu man maraka an ad-din wa faraka jamaa to sai Husaini ya da ya ji wannan kalmar da gare shi yace wai haka ya amur a alayya taharudun nas a nahnu marakna min ad-din wa anta taqimu alai sata'lamuna idza idza farak faraqat arwahuna wa ajsaduna man aula bisalina sai ce yanzu ya- sai sai Hussein alaihi salam ya faɗi da ƙarfi yadda ya ji shi yana shi ma ya faɗa da ƙarfi ya ce kai canka ya amur yanzu kai ne kake eh, ingiza mutane a kai na kake faɗin da mutane masu faɗin da mutane su yaƙe ni yanzu mu ne muka fice daga addini amma kai kana zaune kana ciki kana cikin addini yanzu wato ni da ni ni- yanzu ni Hussein da jama'a ta mun wuka fita addini kai ko kana cikin addini to za ka sani lokacin da rayukanmu suka rabu da jikunanmu bayan rayukanmu sun bata za mu za a san wani ne ya fi cancanta da kunan wuta yanzu muna duniyan rayukanmu na tare da jikunan ma'ana muna gidan gwaji amma in rai na fita ya koma wani gida na daban ya koma alamar alamar arwa bai ce rana alkiyama imam hussein bai ce rana alkiyama ba in ra- rayuka suka rabu da jukuna za a sani kaga yana nufin yadda zarar rai ta fi- ya- rai na fita ta san makoma za a san to wane ne ya fi cancanta da kolin mutum yanzu na gidan gwaji ne haka kaga wannan to kuma wannan wannan wa- ya ya tsada ni ina magana dangane da wannan Wa- eh, wa- wa- wa- wannan ma- wannan nakan zo lokaci akwai a baya a na faɗi kalmomi da yawa na so in yi magana akai amma sai na tsallake ban ce komai ba. amma wannan da na gani sai na kasa daure ba sai na tsaya ina muku bayan na so irin su abubuwan da na faɗa baya in in in in- in- in ɗauko kowanne domin kowanne darasi ne yawa in ɗauko ko- kowanne ya zama na yi magana a kai wala'alla idan ah, id- id- id- id- bayan bayan sallah na ziyarci waɗansu ba'adin waɗannan kalmomi so sannan amru bin al-hajjaj din nan ya hamla ya fuskanci horat su ma aka fafata sa'a guda sa'a bin da kamar nace bayan annabi lalai an anan ne muslim bin awsaja ya yaki sai wani mai suna muslim bin abdullah dubabi da kuma- da kuma wani abdullah albujali suka yi suka yi kansa bayan da kura ya yi sai ga muslim bin ausaja a kwance amma yana da sauran numfashi hussein ya tafi ya tafi wajensa tare da shi akwai habib bin zahir hussein ya ce da shi rahimakallah ya muslim ya ce minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila shi ma habib ya yi kusa da shi ya ce ka da kai ya tsananta a gare ni ya musulmi albishirinka da aljan shi kuma musulmin ausaja da lokacin da ɗan sauran numfashin sai magana da rau- da sauti mai tsas- mai rauni da raunin sauti ya ce basharakar lahu bi khair sannan habibu ya ce ba domin na san ni ma gani nan ta gaba ne da na ce ka yi man wasiya da abin da kake rubuta zan daidai kafin rai ya rabu da mutum akan ce ko yana da wasiya sai ce to ni ma ga nan tafi na ma zan nuna tafi da ba don haka ba da sun ce ko kana da wasiya sai musulmi ya ce usi ka bi ha Allah ya nuna ina na muka wasiya da wannan ya nuna husaini an ta mota dona ka mutu wajen kare shi ya ce af'alwa rabbil ka'aba sannan sai ran musulun bin ausuja ta rabu da gangan jikinsa rahim allahu musulun sai wata yarin wata yarinya tasa ta yi ta yi kuruwa tana wa musulma I- mutanen eh, amr bin al-hajjaj suna suna kuruwa an kai mun kashe musulmi mun kashe musulmi shi kuma sai ya ce tirmako tirmako uwanku ta yi wabin yanzu za- za a kashe musulun ku yi farin ciki La- larabbu- larubba mawqifin lahu karimun fil muslimina ra'aituhu yawma azerbaijan wa qarqatar sittata min al mushrikin qabla tamammi suyudul muslimi yace ya ya na shaga ya na sa ganin musulmi a matsayi na karimci a cikin musulmi a yakin abar- arar- abar azerbaijan na gan shi sai da ya kashe mushrikai shida wato kun ga shi shabas bin rubi'i yanzu yana yana yana mamakin ana ana murna an kashe musulmi shi shi muslim da da da muslim bin ausaja da habib bin muzahir da shabas bin rubi'i da amr bin hajjaj duk manyan mutanen kuba duk manyan mutanen kuba duk kuma sun goyi bayan hussein sai ga muslim bin ausaja da amr bin mazahir sun je sun riski rundunar hussein daga cikin garin kufa sun zo sun ma mutanensu nasiha ba su karɓi nasiha ba amma sai ga shi shabas bin rubi'i da amur bin al-hajjaj su sun juya sun bi yazid sun zo ya kan musu to shi ne ɗayansu yana cewa yanzu me murna menene aka ce musu da musu to sai shima la'anatullahi alai ya- ya- ya- ya- ya ɗebo wasu jama'a daga sahabbansa suka yi mai sara'in hussein don an ce ƙazun wancan su amur bin hajjar ya nufi mai mana shi kuma sai ya nufi mai sara su ma suka suka fafata a nan ne abdullahi bin umair alkalbi ya yaƙi ya kashe wani mutum ya kuma dirakan hani bin subai da alhadaran ya yanke masa hannunsa na dama ya kuma yanke ƙaurin bakar bin hai sai aka kama shi su suka kama shi suka je suka kashe shi sabra sai matarsa umma wahab ta je ta zauna kusa da kansa tana share jininsa tana cewa hani an laka lakal janna as'alullah alladhi razaqal janna an yasibani ma'aka to anan ne aka kashe shi wannan eh, abuwa kenan shi shi- wanda muka ce lazin ya yi ta ba wa sunansa abdullah sai shi- shimr ya ce ma wani yaransa ana ce mashi rasta buge kanta da da al'amudi sai je ya kwantsama mata al'amudi ta mutu shi ta ce farkon macen da aka kashe a cikin sabon kusai sai kuma aka cire kansa da suka cire kansa sai suka wurga ɓangaren sai sai ita uwar ta ɗauki kan ta share jini sannan ta ɗauki al'amudi na haima ta je ta yi mubaraza da makiya sai hussein ya ganta ya ce ki dawo allah ya rahamshe ki an sauke jihadi a kai sai ta dawo tana cewa allahumma la taqba raja'i sai hussein alaihi salam ce la qada allahu raja'aki wannan wannan wannan wannan ita uwa din kenan wanda ita kun ga ita matan da da can wannan ke ga muku take yayi mamakin da ya ga ta zo tana ci tana shaja'a shi akan yaki sai ga shi kuma ya ce ba ɗazu ke ke ce min kaɗin fito ba sai ta ce ai ga abin da na ji saboda haka yanzu kuma ita an kashe ta ita mai ita ita ummu wahab an kashe abu wahab an kashe ummu wahab kuma uwarsa ita ma ta ɗauko malamudi ta nufi yaƙi shi ma imam hussein ya dawo da ita sai tana addu'a tana cewa allahumma la taqba rajai allah karka yanke fata ta sai sai imam musa ya ce Allah ba zai yanke fatan ki mai shi to wannan yake cewa ainihin an ce waɗannan asalin nasara ne suka yi wanda kissan su shine inda batun ruwa din nan da ya wuce suka kuma kuma yadda suka kasance to insha Allah azim da yake lokaci na kurewa za mu za mu dakata nan bayan bayan isha insha Allahu zan kamar yadda nace zan ɗauki waɗansu kalamai in ɗan yi sharhin su haka akalla an ji abin da ya faru kuma za mu ɗora nan gaba insha Allah a jiya na yi wata magana dangane da masu yunkurin kisa kuma har yanzu ba su bari ba don ko jiya da muka koma mun bi ta wata hanya cikin tudun wada muka koma gida to sai wasu bayanan da na ga mutane ya sun fahimci mani ne suna ta dago hannu suna mimikewa tun daga nesa suna ko suna ganin jerin motoci su daga suna daga hannu to sai daga ba wani ke tambayan wani dan uwa ke ce masa me yasa malam ya bi ta nan ne sai ce a ta nan da ya bi kawai sai ce a mun ga yana wucewa motar soja ta zo ta bi ashe suna biye da mu ta inda muka bi da wannan kwalo-kwalo har da motar soja kuma yanzu duk an gansu suna sabe su kai su komo su kai su komo a gani kuma jiya sun yi mitin da oku da umama a rubuce an ce za su yi mitin din ne a kan exercise na igiya amma abin da suka yi mitin din a kai shine hanyoyin zaria yadda duk hanyoyin da za a yi kuma wani daga barikin basawa yana gaya mu wani soja yana gaya mu wani ya ce ainihin sun ba alzazzaki wata ɗaya turai na dai ba yana hannunku ba ne yana hannun allah da ya halicce ni ne kuma kamar yadda nake faɗi jiya nake cewa na sha mamakin da idan mutanen nan suka yi attempt suka gano an gano ko su suwaye kuma mai suke shiri sukan jaye jiki don suna jin sun sukan so su abu ne ba a sani ba kamar yadda suka yi na farko suka yi kwantan bauna suka ga ba a bi ta wurin ba aka kuma nuna an sani to galiba yakan zama amma wannan sai suka sake sai suka sake sai kuma suka sake amma suka zo ƙwalo-ƙwalo har da uniform ɗinsu dama ainihin ana yi da farin kaya yanzu sosai motar soja ta bi mu jiya yanzu ɓalo-ɓalo kawai abinda suka sa mu gaba shine kisa ba wani kace na ce kisa kawai wanda yake wani abu irin wannan ba mu san yana auku a ko'ina ba a duniya ce ana da military amma military din aikinsu shine a bashi assignment din ya kashe mutane kuma ulule shikenan ainihin permission aka bashi kuma officially ana cewa ya kisa ne kuma ya kisan kai kuma shikenan to a kanmu yana da tsada na san ba su damu ban an ce musu Allah ba sun ɗauka akwai Allah ba ne lallai da sun san da Allah da za su za su ji tsoro amma ba su ɗauka akwai Allah ba amma akwai shi kuma shi ke da iko kan komai kuma kasantuwan shi shi ke da iko kan komai shi yasa na wani fanku insha Allahul azim ba zai taɓa yiwa ba kuma muna fata Allah ta'ala ya kasku muna gani insha Allahul azim Allah kan Allah Allah ka kare mu da kariyanka ka kiyaye mu da kiyayewanka ka nuna mana mummunan ƙarshen duk makiyanmu kamar yadda ka kare manzanka sallallahu alaihi wa alihi وصلى الله على محمد وآله الطاهرين